أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الهادي الناصري وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين حتى قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد ‘yan uwa barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a wannan shafi namu mai albarka domin ci gaba da karatu na littafin raful malam amman rafa'a wa kabada iktida'an bi sayyidil anam littafin maulanmu shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake karantar da mu abin da ya shafi ibada musamman koyi da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya shafi sallah yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi gabatar da sallansa da abubuwa waɗanda suka shafi mazahib al'arba'a da aƙidan masu wannan mazhabobi da abubuwa dai waɗanda suke daban-daban wanda za mu buƙace su a rayuwarmu musamman wajen koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. idan yan uwa wanda suke biye da mu sun sani cewa wannan littafi mai albarka yau karatunmu kenan na goma in Allah ya so kamar wato a kwana a tashi ba wahala yau za mu yi jawabi akan wannan wato fasali na biyu fasalin da yake magana akan suwaye ayimma al-imam malik al-imam abu hanifa al-imam shafi al-imam ahmad ibn hanbal wanda su ne al-ayimma al-arba'a wanda suka fi shahara wanda kusan musulunci a yau su suke ɗauke da jumhurin musulmin duniya wajen karantarwa da addini wajen fahimtar addini a fanni na fikihu kamar yadda kowane fanni na da fannin jagororinsa a wannan fannin to muna godiya wa Allah madaukin sarki da ya bamu iko na ci gaba da wannan karatu to wannan fasali na biyu a cikin babi na farko an yi ne domin mutum ya sani cewa su wa'innan ayimma al-Imam Malik al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam Abu Hanifa da shauransu ba sun kirkiri addini bane ko kuma suka zo da sabon tafiya a'a sun zo ne da fahimta akan tafiyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba su ba ma wani mabiyin su dama ba a matsayin ka sai kai ba maliki ne ko kai shafi'i ne ko kuma hanbali ne kai hanafi ne cewa ga maganan su zaka bar maganan Annabi Muhammadu dan maganan su to shi shi yake kawo mana dalilai akan irin wannan magana da yanda kowa daga cikin su yake magana akan cewa kada ka yarda ka ɗauki maganar da ka ji daga baki na matakar ta sa'a da maganar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah in mun gama wannan bayani muna so mu zo mu yi tarke da bayanin mu wanda in Allah ya yarda a samu fahimta a cikin sa fahimta mai kyau da farko wa fi a'lamil muwaqqi'in Shehu Ibrahim yana cewa a cikin littafin na alamul muwaqqi'in wanda suke da littafin kamar yadda nake faɗi kullum raful malam su ɗauko shi kurkusa muna shafi ne na sha bakwai shafi na sha takwas afwan yau da mu tashi a shafi na sha bakwai yana cewa a cikin littafin nan a alamul muwaqqi'in qala ibn wahab ibn wahab yana cewa sami'tu malikan yaqulu nadi imam malik yana faɗi Allah kara masa yarda ilzam ma kalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ka riki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hajjin bankwana me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amrani taraktuhuma fikum abu guda biyu na bar muku su lam tadillu in kun rike su lan tadillu ma tamassaktum bihima in kun rike biyu wanda in kun yi riko da su ta na'am wayannan abu guda biyun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana su da na so ne bahasi mai fadi a kansa wajen tarjihi da tabbatar da cewa kamar yadda shi al-Imam Malik ya kawo bayani anan hadisin manzalar sallama na bar muku kitabullahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai hadisi na mafi inganci shi hadisul ikra wanda annabi sallallahu alaihi cewa na bar muku wato kitabullahi wa itrati na bar muku alqur'ani tare da iyalan gidana malamai suka ce annadiq wa sanid su iyalan gidan maiki tafsiri suke shi kuma qur'ani ke jawabi sannan malamai suka fadin cewa kuma wa sunnati ai kitabullahi ya dunkule sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wannan ba sabani bane ba abinda dai nake so in tabbatar hadisin isra ya fi inganci akan hadisin sunna da ya bayani akan wannan bayani na hajjatul wada Allah ya taimake mu wallahu ta'ala alam wa qala malik imam malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance imaman ko kuma imamul muslimin shine shugaban musulmi wa sayyidul alamin shugaban dukkanin halittar Allah karan katakaf wanda mun faɗa a cikin musulmi akwai da suke jayayya ba su yadda annabi ya fi kowa ba to kaga ko wannan da su mutu da bakin cikin su kul mutu bi ghaizikum annabi shine shugaban halitta a hasiduhu mut inna aishaka ankadu fa huwa fi dunya wa fi din sayyidu yuqadilu shayshan wa yu'maru masjidu inji imam al-fazazi Allah kara masa yarda wanda yake jayayya da annabi na hasada to ka mutu da bakin cikin ka yas'alu an shay'i yus'alu an shay'i fala yujibu anhu hatta ya'tihi al-wahyu imam malik yake cewa annabi muhammad shi Allah ya turo shi shugaban kowa amma idan an tambaye shi akan wani abu annabi sallama baya bada amsa har sai ya jira Allah subhanahu wataala yayi masa wahayi bai cika fadin abu gaba gadi ba sai ya jira wahayi minas sama'i daga sama fa idza kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallama dai ya kasance la yujibu illa bil wahyi ba zai amsa ba sai in an masa wahayi to فمن الجرأة العزيمة إجابة من أجاب برأيه lallai yana daga cikin taurin kai da wato karfin zuciya da kiyayi da kinibidi mutum ya ba da amsa da ra'ayinsa ba tare da ya koma ga maganin Allah ko maganin annabi ba annabin da ya zama annabi annabi da shi shugaban halitta baya ba da amsa sai in har ya jira wahayi to kai waye ya maka umarni waye ya sa ka ka ba da amsa baka samu ba daga Allah ko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lalle wannan kinibibi ne ke kawo haka wa kala wannan shine maganar Imam Malik au qiyasin au taqlidin ko kuma mutum yayi qiyasi ga nassi ko kuma yayi taqlidi ga nassi au taqlidu man yuhsinu zanna bihi ko mutum yayi taqlidin wanda kake kyauta masa zato au araf au urfun au ada ko kuma mutum ya kawo abin da yake na al'ada ko urfi na loga ko wani makamancin wannan ko kuma siyasa ko istihsani duk wani abin da mutum ma'ana zai dauko bayan ga nassin manzo Allah to ya kamata a aje wannan abin a dauki nassi na hadisin Annabi sallama in ya kasance muhkami ne kuma sahihi Allah ya taimake mu ya ci gaba da cewa wa zakara Sheikh Nuruddin Sanhuri akwai a Sheikh Nuruddin Sanhuri yana faɗi ma rawahu al-Hafiz Ibn Abd al-Barr bi sanadihi ya kawo maganan nan na alhafiz ibn abdul barri da ya kawo da isnadin sa sahihi ila ma'an ibn isa zuwa ga ma'an ibn isa qala yace sami'tu malikan yaqul naji imam malik yana cewa innama ana basharun ukhti wa usib ni mutun ne ina yin daidai ina yin kuskure wannan shine gaskiyar magana imam malik yana cewa ni mutun ne ukhti ina yin kuskure wa usib ina kuma fadin daidai fanzuru fi ra'ayi ku duba abinda na faɗa na ra'ayina فما وافق الكتاب والسنة منه فخذوه duk abin da ya daidai da alkur'ani ya daidai da hadisin manzo Allah ku riki wannan abu wa ma lam yuwafiqhu ma fatruku duk abin da ya saba da wannan ku saki wannan abu wannan akan sa muke faɗi maulan mushaw tijani diba da zahabiyya na maganar sa yana faɗin cewa idza sami'tum anni sha'an fazinu bi mizan ash-shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu duk abin da kuka ji daga shehu tijani an ce maka shehu tijani ya ce yace ni dai abin da za ku fara awu ku duba shin Allah ya faɗa ya faɗa manzo Allah ya faɗa ya faɗa to ku ake shi amma ku ji an ce na ce ku ga ba maganan Allah ba maganan annabi ku watsi da wannan abun ba magana na bane wannan shi yasa muna tafiya ne a cikin yanci domin duk jagororin mu sun mana ishara ne da mu bi annabi Muhammadu babu wani jagoran mu na sufaye da ya ce wai ku tsaya a kaina ni kawai in nace nan ne wanda wannan wanda ya musu ikirarin haka to ya zalunce su to shi abin da shi ma maliki tabbatar kala ibnu mahdi ibnu mahdi yana cewa فقد علم أن كل أن كل ما خالف الكتاب والسنة من آراء مالك فليس بمذهب له lalle malamai sun sani duk abin da ya saba da alkur'ani da hadisi to ba mazhabin imam malik bane don ya kore da kansa shi ma bal mazhabuhu ma wafaqa alkitab wa sunna mazhabin imam malik shi abin da ya daidai alkur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama huwa mazhabu shafi'i wallahu alam kuma haka mazhabin al-imam shafi'i yake Allah shi ne mafi sani qala fil ikaz a cikin al-ikaz wannan littafin da muke fadi yana faɗa ba da nakal himamar bayan shi ma ya kawo inna maganganun ya ce wa idza alimta idan ka kula ka sani anna ma khalafa alkitaba was sunnata wal ijma' min aqwali almujtahidin wa ara'ihim duk abin da ya saba da sunna ya saba da alqur'ani ya saba da hadisin manzon Allah sallama kamar yadda kullum muna ƙara bayani in an ce sunna ba ana nufin fa wani tafiyan kungiya bane a'a idan an ce sunna dan da ka ji mutum ya ce ni dan ahlus sunna ne ko kuma ni sunna ne a sunna ana nufin shi ne maganan da yake na manzan Allah ba wai kungiya ba kungiya daban sunnan manzan Allah daban idan an ce sunna shine abin da manzan Allah sallallahu ya faɗa ko ya aikata kamar yadda mun yi bayani mai faɗi akan me tace sunna me tace bid'a a wannan shafi mai albarka to lalle abin da ake nufi da duk abin da ya saba da sunnar manzan Allah ko ya saba da alkur'ani da hadisi to wannan abin watsatse ne matukar ga nasu ya tsaya kayansa kuma ba mazhaban imam maliki bane ba mazhaban al-imam shafi'i bane kamar yadda mun faɗa yana faɗi cewa min aqwal mushahidin idan wani mujtahidi yayi magana ya saba da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ara'ihim ko kuma wani ra'ayin su ya saba da maganar manzo Allah laysa mazhaban lahum sun tabbatar cewa wannan ba mazhaban su bane fa yata'ayyanu 'ala al-mutamassikina bi mazhabihim wajibi ne ga duk wanda yayi riko da mazhabar imam malik ko mazhabar al-imam shafi'i ko makamantansu an ya'tanu bil kitabi was sunna ka koma ka wajen koyon alqur'ani da sunnan manzon Allah sallama domin anan ne asalin abin yake da mu jima gaba suna cewa duk wanda bai san alqur'ani ba bai san sunnan manzon Allah ba kar yana daukan maganar mu yazo yana cewa mu mun ce domin zai je ya faɗi maganar ba a yanda muka faɗa ba Allah ya taimake mu wa aqwalul ulama'i maganganun malamai su zuma mutum ya koma ka koma ga alkur'ani ka koma ga sunna manzo Allah kuma ka duba maganganun sauran malamai don ka iya samun muwafaka a wajen wani kuma li ya'lamu bidhalika ma huwa madhhabun li imamihim domin mutum ya koma ya karanta qur'ani da hadisi da maganganun malamai don ya san menene mazhabar malaman su menene mazhaban shugaban su wa ma laysa madhhaban li imamihim anan da gane menene ba mazhaban shugaban da kake riko wajen fahimtar sa a addini ba khilafa ma la bihi المتأخرون من فقهاء المذاهب الأربعة سابانين أبوندا ينزو da yawan wanda suke da'awan su ɗan mazhaba ne suka saba da wanda suke da'awar mazhaba suna kokarin su duba menene maganan Imam Malik a cikin Alkur'ani me dalilin sa a cikin hadisi amma yanzu sai suka daina wannan wanda da wa'innan malaman sun ga wahabiyawa da suka zo baya su ba maganan ma Allah ko maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a me malamin su faɗa nan ake tafiya idan ka duba irin su fatawa kaza fatawa lajna fatawa kaza fatawa kaza zaka ga gaba ɗaya ba Allah ba Annabi Muhammadu ko idan an tambayi malami kaza ya ce shirk shikenan kaza kufur kaza bid'a iya haka ake tafiya ba Allah ya ce ba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce to wayannan fa ana maganan malaman mazhaba da kana da i'tiqadin al-Imam Malik bai faɗi magana da san zuciyarsa ba ya duba ne daga maganar manzan Allah ya yi istiska'in maganar ya kawo amma shi ma ana ma maganar ka tantance maganar to ina ga wanda kuma kawai daga ka faɗi magana kawai shirka bid'a kaga wannan kuskure ne yan uwa yana da kyau mu tsaya akan tafiyar manzan Allah da tafiyar magabata idan har za mu yi tafiya da irin usulubi na duk abin da ya saba da ni in hukun demin ɗinsa to bara a taɓa haɗa kai a cikin musulmi ba domin babu adalci a cikin tafiya Allah ya taimake mu wannan shine abin da mutaakhirun suke kai min iktisarihim ala al-mukhtasarat al-khaliyati ala dalil saboda sun tsaya akan takaitun littattafai wanda ba su kawo dalilai ba wa iradihim kull al-irad an kutub al-hadith sannan kuma sun kauda kai ba su damu da littattafan hadisi ba mutum ko sai sai shi ya iya iya littafin fiqh dai tsaya ba ruwan sa littafin hadisi wannan shi ya kawo mana matsala har wasu suka suka samu dama da malaman mu suna amfani da imanin da ke cikin zuciyar mutane idan mutum ya ga littafin iziya an ce kaza akan mas'ala kaza to iya wannan abin da ke cikin iziyar ita zai kawo ta ya biya wa mutane sai da ya san cewa malaman nan ba da jahilci suka addini ba to da aka samu wasu wanda suka ga suna so su kawo wani sabon fahimta da suka zo sai suka ki su koma kan iziya ko risala ko askari ko muktasar sai su je su ɗauko bulugul maram sai su ja hadisi ɗaya hadisin nan kuma sun san ya saba da abin da ke cikin wancan littafin ta yi ma hadisin mansuhi ne ko kuma ba mansuhi bane hadisi ne marjuhi ko kuma hadisi ne wanda yake bayi umarni wanda yake wadihi sai su zo su ce to shikenan mu ga dalilin mu idan mutum ya zo ce ga nan ai an faɗa a iziya ce a iziya kuma me ya haɗa da iziya ana maganar manzo Allah ya ce kaga ko ko ni ne wannan ya ce annabi Muhammad ya ce ka zo min da iziya dan saka na iziyan nan da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma matsalar da ake samu shine wanda ya zo da maganar manzo Allah shi bai gane ta ba waye magabacin shi wajen wannan fahimtar babu kai da ka zo na iziyar kana da magabaci amma kuskuren ka baka nuna ga yanda magabacin kan ya dauko dalilin ba ashe yana da kyau yan uwa mu koma wajen wato kula da mazahib din nan mu duba menene adillar su mu duba menene maganganun manzo Allah kafin mu zo kan maganar malaman mu amma ana da kyau bayan mutum ya karanta su littattafan ya duba mabadi ina littattafai to sai koma kuma ga mudawwalat yana ɗauko usul ɗin hadisan yana jingina su Allah ya taimake mu to anan wannan shine illan malamai mutum ya koma ya bar littattafan hadisi wal khilaf ya bar littattafai wanda aka yi bayani na sabani da sauransu wa usulul hadith mutum ya kula da littattafai na usulul hadith wal fiqh mutum ya kula da littattafai na fiqh wannan ala hadha akan wannan ne wa ala hadha akan wannan ajhalu an-nas bi mazahib a'immatihim jahalan murakkaban duk wanda yake kan wannan fahimta to yafi kowa jahilcin sanin me mazhabar in kana da an kai maliki ne to baka san malikanci ba in kana da awan kai ba hanbali ne baka san hanbalinci ba domin kai baka koma ga alqur'ani ba balle ka koma ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama jahlan murakkaban jahilci ne wanda mutum bai sani ba kuma bai san bai sani ba domin jahilci ka hawa hawa ne akwai jahili jahlun basit akwai jahili jahili wanda yake murakkabi akwai jahili ma muakkafi ma a wajen wasu malamai din jahili murakkabi akwai jahali na basit wanda yake basit ne kawai jahilcin shi bai sani ba amma ya san bai sani ba kaga wannan yana da ilimi sannan akwai kuma wanda bai sani ba bai san bai sani ba to wannan jahili ne a cikin jahilai mutum misali yana ta yin abu shi bai san bai sani ba kuma ya bai sanin ba amma shi bai ganin bai sani ba kaga wannan jahilci biya haɗu masa Allah ka sauke to don da yake wannan fahimtar jahili ne murakkabi لأن الآراء التي يعتقدونها أنها مذاهب أئمتهم بعدا مخالف لكتاب أو سنة أو الإجماع domin duk abin da kake cewa wannan ko kuma wani abin da suke itikadin cewa wannan mazhabar malamanmu ne to ya saba da alqur'ani ya saba da hadisi ya saba da ijma'in malamai ba su san ya saba ba ba su san cewa su ma shewanan sun sun bar wannan tafiyar ba to kaga wannan kuskure ne wanda muna fatan Allah ya sa mu nisanci wannan kuskuren wa ka kala al-imam shafi'i al-imam shafi'i rahimahullahu yana cewa ma min ahadin illa wa tazhabu alayhi sunnatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu wa qad jama'a ibnu daqiq al-idi imam shafi'i yana cewa babu wani malami ko wani jagora na ilimin hadisi ko ilimin fikihu ko wani fanni da yake da awan malami ne sai an samu hadisi daga hadisan manzo Allah wanda mutum bai sani ba sai an samu wani hadisi da mutum bai sani ba sannan kuma wata zubu alaihi kuma ta iya shi an samu ya san hadisan amma wata ta gagara ya gagara aiwatar da wani baka isa kai koyi da annabi Muhammad akan komai ba domin ba irin ka bane ba manzo Allah sallama basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bain al hajar mutun ne amma ba irin mutane ba ba komai zaka iya koyi da manzon Allah ba dole sai ka saba domin shi Allah sallama kullun duk sakan sunna yake kai kai kuma duk sakan kokari kake kai koyi da sunna a baccin ka zaka yi saba da sunnan manzo Allah shi kuma duk baccin sa sunna ne sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi kafin ka koyan ai kana baka iya sunnan ba shi kuma a koye yazo sallallahu alaihi wasallama domin wa ma yantiqu anil hawa ko furci bai malai suka ce abinda ake nufi annadku wato tasarruf ba zai iya motsi ba ma sai da wahayi shine abinda al-imam al-fadhil yake cewa safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa yahnufu wato shi annabi sallama duk wani abu wanda yake na tasarrufinsa baya motsi sai in akan wahayi ne sallallahu alaihi wasallama ra'ayinsa ma wahayi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abinda Imam Shafi yake faɗi wa kad jama'a Ibn Daqiq al-Eid Ibn Daqiq al-Eid ɗaya ne daga cikin manyan manyan malamai wanda sun yi zamani da Ibn Taymiyyah al-Harrani ɗaya daga cikin manyan manyan malamai a mazhabar a zamanin Ibn Taymiyyah al-Harrani kuma ɗaya daga cikin jagorori na sufaye wanda duniya sun sallama masa Ibn Daqiq al-Eid to wannan Ibn Daqiq al-Eid din nan ya tattaro fi ma nakalahu tilmizuhu al-Azfar almajirinsa al-Azfar ya ɗauko magana daga wajen ibn da ke kul'idi min al-masail allati khalafa fiha kullu wahid kullu fiha madhhab kulli wahid min al-a'immat al-arba'a kowace madhhaba malikiyya shafi'iyya hanafiyya hanbaliyya wayannan mazahib al-arba'a din ibn da ke kul'idi sai da ya rubutu kusan mujalladi guda zai ce mas'ala kaza a waje kaza imam maliki ya tafi kaza ya saba da hadisin manzo Allah sai ya kawo tafiyarsa akan kaza wanda wannan kurakurai ne na kowane maza ba ya fitar yayi kokari ya taro wannan magana wanda sun saba da alhadith as-sahih hadisi ingantacce infiradan wa ijtima'an wannan ya ware na Imam Malik wannan ya ware na Imam Shafi'i wannan ya ware na Imam Ahmad ibn Hanbal wannan ya ware domin alkamalu lillah Allah ne kadai kalimi wannan kuma bai bada daman mara kunya wanda bai san komai ba yazo ya ce Imam Maliki ba akan daidai yake ba Imam Maliki a kaso 90 da tara yayi kokari ya yi shahadi kuma ya daidai musulmi sun yi bayi akan adalcinsa imamu malik haka imamu shafi ya hanafi hanbali duka haka suka tafi sun yi istihadi wa addinin musulunci duk haka suka tafi na'am infiradan kowa nasa shi kadai wa ijtima'an sannan kuma ya buto abubuwa wanda dukkanin su akai sun saba su ma fi mujalladin dahmin a cikin mujalladi ce katotan mujalladi wa zakara fi awwalihi anna nisbata hadhihi al-masail ila al-a'immatil mujtahidin sannan a farkon littafin yayi bayani cewa wannan mas'aloli zuwa ga a'immatul mujtahidin ka rubuta wannan mas'alan ka ce Imam Malik yana kanta yace wannan haramun ne duk da ka samu a littafi da ya barranta da shi kuma ga nassi an kawo maka karara bai kamata ka ce mazhabar Imam Malik bane wanda in mun zo zamu kawo irin wa'innan wa annahu yajibu 'ala al-fuqaha al-muqallidin lahum ma'rifatuha sannan malaman fiqh wanda suke taqlidi muqallidin wanda suke taqlidin su wa'innan mazahib din wajibi ne su san wa'innan mas'aloli wanda imam malik ya yi kuskure a ciki ko imam ahmad ibn hanbal ko imam shafi'i sai da su tafiya ala basiratin yasa shubran yake cewa wato ala basiratin ana wa ba ani ni da wanda suke bina akan ido a buɗe muke babu mazhaba na ta'assubanci amir ba ma yin wani tafiya wanda mai da duhu a'a muna bi imam malik akan abin da ya daidai da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan akan sa shi su dani kafa mu akan sa kuma shehu radiyallahu ta'ala shi ma ya kafa almajiransa na'am wa dhakara fi awwalihi anna nisbata hadhihi almasail ila al-a'imma al-mushahidin haramun wa annahu yajibu ala al-fuqaha al-muqallidin lahum ma'rifatuha laylan ay la ya'zuha lahum kuma ya wajaba ga dukkanin wa'inda ba su sani ba to lalle ya wajaba a gare su su su san wannan abin don kar su da cewa wannan mazhabar imam malik ne kuma imam malik bai kanta فيكذب عليهم فيكذب عليهم شيكري أجريسو وأما ما أثر عن الشافعي في ذلك فأشحر من نار على علم شبرا يشي أما إرن يند أكا رويتو أكا إمام, إمام الشافعي وجن سابع وعد متاني أكن شوى إن هر كبر كذا ni ban tare da kai kabar kaza ban tare da kai in an rubuta manzo Allah yace wannan ya fi na kowani jagora a cikin jagororin mazahib Imam Shafi'i yayi ta barrantar da kansa a ko ina kai wane narin al'alam ya fi wuta akan dusi wajen barrantarsa faƙarrawar bai haƙi fi marhalihi alimamun bai haƙi ya rawaito a cikin marhal nasa bi sanadi da isnadinsa menene maganar da ya faɗa ila muhammad ibn yaqub ga muhammad ibn yaqub an rabi ibn sulaiman daga rabi ibn sulaiman yana cewa ya kula yana cewa samitu shafi'i yana da imam shafi'i ya kula yana cewa idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati rasulillah a littafi na in kun samu wani abin da ya saba da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ku bar wannan abin ku dauki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu ku bar abin da ni na faɗa ku dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da al-Imam Shafi'i ke faɗa kenan qal yace wa samitu rabi'a yaqul naji rabi'u yana cewa aidan wa rawa shafi'i hadisan imam shafi'i wata rana ya kawo hadisi kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin ya saba da mazhabarsa to fa qala lahu rajulun sai wani ya masa a أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إمام الشافعي يقول لك لو يتوى أنه حديث باين أبدا بانك كذا كذاني فقال إمام الشافعي متى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب yace duk random ka ji na ce muku manzon Allah ya ce kuma na inganta hadisin ku ga ban yi aiki da shi wallahi ni mahaukaci ne a lokacin in dai ku ga ban yi aiki da maganar manzon Allah ba kuma kawai dan ra'ayin mazhabata yace to ni mahaukaci ne hankali na ya tafi ne ko kuma hauka ko kuma wani fagamniya ne ya kama ni wa ashara bi yadihi ala ra'si jama'a yayi nuni da kansa da hannunsa ya nuna wa jama'a wallahi yanda dai shahada haka ya nuna a cikin taron jama'a yake sanar da su wannan abin wa karkala shafi imam shafi yake cewa أجمع الناس على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد wanda mun yi shi a babi na farko fasali na farko yana cewa ijma'i ne na al'umman manzan Allah duk wanda maganan annabi ya inganta masa to haramun ne akan sa ya saba da maganan manzan Allah ne ya dau maganan wani anan muke jawabi wa yan uwa musamman yan uwan mu wanda suke sufaye wanda da yawa yanzu sai a zo a fake maka da da'awar ana son iyalan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a ruɗa ka a farauci aqidarka ka za a zo a samu hadisi karara al-Imam al-Bukhari ya rawaita ko Imam Muslim ko al-Imam Ahmad al-Imam Ibn Abi Dawud ko wasun su sai a zo a ɗauko maka a ce maka to ai me yasa ba su yi amfani da maganin wane ba la'alla wannan ɗin sharifi ne jinin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma'ruf a wajen mu to amma abin da ya kamata in wasani shine fa kullum in an ce annabi ya ce fa to kowaye kamata ya cancanta ya ya bi maganan manzon Allah ba shi za a bi ba dukkanin wanda muka sani al'umman nan ba wanda Allah ya turo shi sai annabi Muhammadu kuma kowa ana girmama sa ne dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan annabi sallama ya magana in duk halittan Allah za su haɗu su yi magana sabanin haka za a bar maganar su shi yasa sahabbai sun bar sayyidina Abu Bakr da mu zo magana sayyidina Abdullahi ibn Abbas sun bar magana sayyidina Abu Bakr sayyidina Umar in har suka ce annabi ya ce ka zo ka ce Abu Bakr ya ce da su ce maka suna ganin da ka kafirta ma annabi ka tabbata ya ce sayyidina Abu Bakr zai iya bai ji maganin manzon Allah ba kamar yadda a baya mun yi bayani in ka shiga littattafai da ka gani ko da yaushe bane sahabbai suka iya hada da manzon Allah akwai rayuwar annabi Muhammad na cikin gida wanda la'alla wannan sai da shi da matansa ne wanda bai koma wajen matansa ba bai samu wannan ilimin ba akwai rayuwar manzon Allah sallama na tafiya wanda ko da a ce shi da sahabbansa ne amma sai ɗaya ku akwai lokacin da sallama yana cikin yaƙi ne akwai ba zai yi mutum a ce ya game ilimin annabi Muhammad ba ba zai taɓa yiwa ba saka dole a sahabbai wannan sahabin zai samu ilimi kaza wannan zai samu ilimi kaza ko ba dole bane ba sharadi bane in har wani na da alaka da manzon Allah sallama sai ya tara dukkanin ilimi a'a sharadi shine in dai mutum ya nema Allah zai bashi amma kuma sharadi wanda yake da alaka da manzon Allah yana da falalan da kai da baka da shi baka da wannan falalan wannan shine abin da yake akwai amma kar ya zama kuma da ya zama da wannan kalmar yanzu za ana zuwa ana fa wannan kararraga hadisin manzon Allah inganta sai kai a ce maka ai kaza a'a shi ilimi koyansa ake yi koyansa ake yi sai wanda yake sa malamai za ka iya ganin mutum ɗaya ne daga cikin wanda la'alla sufi ne amma kuma ka ga malaman jarhi da ta'alili ko malaman hadisi ba su inganta shi wajen hadisi ba da ka iya sa gidan Allah sallallahu alaihi saboda menene wannan fannin ba fannin sa bane amma wanda yake da ba'a a wannan fannin da su fifita shi a wannan da a bashi wannan komai ana ba sa haƙƙin sa ne manzo Allah sallallahu alaihi a haka ya rayu kowa yana gabatar da shi a fannin yaki zai gabatar da wanda ke jagora ne fanni ne na kasuwanci fanni na shugabanci duk haka annabi sallallahu ya tafi ba tara ba ake a dunkule ba annabi sallallahu ba mutum ɗaya da isa dunkule manzo Allah gaba ɗaya annabi ba wanda ya isa dunkule manzo Allah gaba ɗaya saka wannan jan hankali ne dukkanin ayyuma abin da suka tafi kenan in dai aka samu maganar manzo Allah ijma'i ne na musulmin duniya ba za ka bar maganar manzon Allah ba don maganar wani Allah ya taimake mu wannan lam yakul lahu an yada'a hali kauli ahadi wa sahha anhu ya inganta daga al-imam shafi annahu qal imam shafi inda muke magana shi ma jikan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi da kansa yake faɗin wannan magana yana cewa la qawla li ahadin ma sunnati rasulillah ba magana na wani tare da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai annabi ya ce to kowaye ne a aje maganarsa shi yasa mun yi bayani a baya yadda an aje maganar sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali sayyidina Uthman sayyidina duk wani wanda kaje sayyidina waye ne akan bar maganar sa inga maganar manzo Allah imamu shafi'in ya faɗa ba wani a halitta a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi yake ko baya da zai ce duk abin da annabi faɗa na sani shi yasa da iya samun kai kuskure saboda la'alla abun annabi ya faɗa kuma kai baka samu wannan ba kuma shi kadai ne bai kuskure sai ka da iya samu ka sanin ma kai kuskure baka aikata daidai da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine maganar dake wa fi ilamul muwaqqi'in a cikin littafin al-imam ilamul muwaqqi'in قال العصم عصم لك أخبرنا الربيع بن سليمان قال الشافعي إن أعطيناك جملة تكون yana cewa ana oƙeka jumlatan tukuni imamu shafi yana faɗa wa rabi ibn suleiman zan baka wani jumla ɗaya wanda za ta wadatar da kai ga dukkanin abin da za ka yi na addini insha Allah me ne jumlan ya ce masa la tada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan illa an ya'ti an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisun yukhalifuhu kar ka hadisi ko da ɗaya ne daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ji annabi ya faɗa sai in ka samu wani hadisin da ya saba da wannan maganan annabi Muhammadu amma annabi ya faɗa to kar ka tsaya kana neman maguda a'a tsaya akan maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa an ya'ti ar-rasul hadisun yukhalifuhu fata'malu bima qarrartu laka fil ahadith idza ikhtalifat sannan kuma kai amfani da abin da ni na tabbatar maka qarrartuhu laka abin da na tabbatar maka wannan inganci ne ko sahihi ne ko kuma kai kai kokari a ba ka ka gane cewa wannan ingantacce to kai amfani da wanda yake inganta maka Allah yana ba zai kama ka ba akan kokarin ka domin kai wallazi zahadu fina la nahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al muhsinin wa qala Abu Ali al Jarudi Abu Ali al Jarudi yana cewa sami'tu rabi naji rabi'u rabi din nan naji shi koya cewa sami'tu shafi almajiri imam shafi ne naji al imam shafi yana cewa idza wajadtum sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli fa inni aqulu biha idan kuka je kuka ga maganar manzon Allah a ko ina ku sai kuka maganar ta saba da manzon Allah to dan Allah wannan magana nan ba ni ne ba ku dauki maganar annabin nan ni ma da ita nake duk akan haka suke akan maganar annabi Muhammadu to ba a sauraron kowa maganar manzo Allah sallama shi ake bi shi yasa da muka sahabbai suna samun sabani kogarin istiharin su ne la'alla wani ya ji kaza shi wani bai ji ba wani kuma yazo yana hukunci da kaza wani shi kuma a ganin sa shi ba haka ya ji ba wannan na iya samun sabani imma manzon Allah yayi hukunci wanda kuma an yi naskin wannan hukuncin kai baka wajen kuma sannan baka samu shaidu da suka gamsar da kai ba wani ma bai samu shaidu da suka gamsar da shi ba wannan yana cewa da ya kawo sabani a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa an kaga sun janye mutum ya ji daga bakin manzo Allah kai ka zo ka ce masa ka ji sabanin haka ba lalle yadda da kai ba misali mu duba irin yadda aka samu sayyidina Umar radiyallahu anhu shi da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallama ya karanta Qur'ani ya ji ba irin nasa ba sayyidina Umar ya rike shi har ya zama jayayya ya rike shi zama jayayya shi sayyidina Umar shi bai ji haka wajen Annabi Muhammad ba Annabi ya koya masa ba haka bane shi kuma ya ji a bakin Annabi Umar bai ce canza shi ba aka zo da manzo Allah manzo Allah ya gaskata su kowa ya ce daidai yake to ashe idan har yakinin sahabi haka ya saurara daga manzan Allah wannan kuma ga yanda ya saurara daga Annabi sallama wannan ba laifi idan an zo da a samu tawatu'i nan gaba Allah subhanahu wataala zai ma mutum yafiya kuma kullum ana auna aikin mutum ne da abin da yake shine wanda yake mafi adadin yawa na ga yan uwa da yawa a wasu sun yi tambaya wanda a nan dai na ga wani ya cewa shi tambayarsa in dai da gaske ne shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce duk abin da ya ci karo da alkur'ani da sunna ku yi watsi da shi ba shi ya ce ba lallai kan ina ji za a watsar da littattafan tsarika fiye da lodin tirela dubu to afwan dan uwa ba tambaya yake ba surutu ne ke na rashin ilimi yana cewa amma zancen gaskiya jama'a irin su ceto da babbar riga da fifikon salati da shoransu to wayan magana ne wayan da naga kamar ba su da ma'ana da tambaya ne wanda yi mai muhimmanci da Allah da na kula da shi akan tambayarsa kuma da a ce ya kawo maganan ne a littafi ko wani abu wanda ya kamata mu dan uwa nan gaban da kai tambaya kai magana mai ma'ana shi yasa ban ma kama suna ba amma tun da ya rubuta ba shine amsan abin da zan gaya masa duk da na ga wasu yan suna kokari to wanda kuma muka ga sun yi ta rubuta gaishe gaishe Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mai ya yi ma kowa a kyakkyawan alkhairi wanda kuma ba su gane abin da aka dufa ba Allah ya buɗe kirdazzan su ya haskaka musu su gane gaskiya wallahi muna yin karatu ba dan ko wani ya ce ya gamsu ko na ba duk wani wanda ya saurare mu wannan littafi ne da Maulana Ibrahim ya rubuta wa musulmin duniya baki daya domin yin koyi da sunnan manzo Allah sallallahu ba jayayya ba domin kuma a fahimci addini duk wanda yake da tambaya mai muhimmanci lallai kamar yadda muka faɗa Allah da za mu amsa ta gwargwadon sanin mu abinda ba mu sani ba za mu mayar da iliminsa zuwa ga Allah madaukakin sarki na ta tambaya ne muka so mu amsa tambaya amma bari mu karasa karatun mu insha Allah in an samu tambayan da mu ya dakata mu amsa tambayoyi to abin da yake faɗi shine qala Ahmad ibn Isa ibn Mahan razi Ahmad ibn Isa ibn Mahan razi ya faɗa a cikin littafin sa me abin da yake faɗi sami'tu rabi naji rabi yaqulu yana cewa sami'tu shafi'i naji al-imam shafi'i yaqulu yana cewa كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي duk wani matsala da kuka ji an ce shafi'i a kansa yake kai sai kuma malamai masu inganta hadisi suka ɗauko hadisi sahihi garau daga manzo Allah sallama yace dan Allah in ina da rai ne to ina tabbatar muku tun ina da rai na janye wannan magana na wani bar da ita wa ba'daha in ma na mutu ne ku tabbatar imamu shafi'i ya janye wannan magana wannan duka akan su wannan malaman maza ba suka tafi ba wani maza ba in ka an ce maza ba na imam malik ba ana nufin wani sabon addini bane a'a maganar manzon Allah ne ya fahimta ya fassara shi a haka qala hurmatu ibn yahya qala shafi'i ma qultu wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da khilafi kauli yace tunda nake duk abin da kuka ji na faɗa sannan ko manzon Allah kuka samu maganansa ya faɗa ya saba da magana na fa ma sahha min radu min hadisi rasulullah sallallahu alaihi aula to maganan annabi fa fi cancanta ku bi ba magana na ba ma ai ba dan yana magana dan barrantar da kansa ba ma wane ne shafi'i in ana maganan manzon Allah ai ba maganan ma wani ma ya ce ma abi maganan wani a suna yin haka ne dan barrantar da kansu ko maulama shaddani yana faɗi ne dan ya barrantar da kansa dama la qaula li ahadin ma sunnati rasulillah ba ma yanda za a ce ma wai abi maganan wani kuka a'a ai wannan kawai suna yi ne dan barrantar da kansu ya zama hujja a wajen Allah madaukakin sarki hujja kuma gare ka kai wanda kake cewa kana tare da su Allah ya taimake mu ولا تقلدوني كركوني تقليدنا أكن سابان مجانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحميدي حميدي كسوى سأل رجل الشافعي وني أتنبع الإمام الشافعي عن مسألة أكن وتمسألة فأفتاه سي إمام الشافعي باش فتوى وقال يتكال النبي كذا وكذا إمام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي كذا كذا كذا فقال الرجل شيء متم يأتي أتقول بهذا يا أبا عبد الله أه أي كما ينضحك يا مذهبك يا أبا عبد الله irin ya je ya ji mazhaban wasu ne yana so in ya zo imam shafi ya saba domin yanzu malamai ya kawata su yi taka tsantsan mutum ne zai tambaye ka kafin ya tambaye ka sai ya baka amsa to malam eh su su wa'e na ji wani malami ya ce kaza na san kai ba haka bane fahimtan ka shine nazo ka ban amsa to ina ruwanka ba haka bane fahimta ta a'a saurare ni ne annabi yace kawai wannan abin da ya kamata kenan yan uwa su gaisa ne kar ka je garin tambaya ka nemi malami ka jefa shi akan son zuciya ga ma abin da ba shine daidai ba duk malamin da ka tambaye shi tambaye shi abu ba tare da ka nuna masa ga manufanka ba ga ya masa domin da yawa malamai akwai wayanda in sun ga mai tambayan suna jin nauyin shi shi kan aure dan yanzu gashi nan yaka ga mutum an sake aure wai mu ce maka a wannan ba a yi ba ai wannan kawai a kaddara khayal ne khayal Allah ya sauke abuwa suna nan da yawa imamu shafi yake ce masa a in ce maka annabi Muhammad ya ce ka ce min ni ma ina kan wannan fahimtar barka da amsar da imamu shafi yake ce masa fa qala shafi imamu shafi yace ara'aita fi wasati zinnaran shin kaga bel ne kaga azan zaro a cikin a kunkumi na kaga zan zaro a matsayin ni arne ne da har zan ce annabi ya ce kana tambaya na wani ma zan yi aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tarani kharashu ne daga kanisa ko ko ka gani na fito daga coci ne ga bible a hannuna balle in ce maka na canza addini aqulu qala rasulullahi wa taqulu ataqulu bi hadha in ce maka annabi muhammad ya ce kai kuma kana ce min ni ma ina aiki da wannan maganar urwi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa la aqulu bihi na rawaita hadisi in dauko annabi ya ce kuma in ki aiki da shi wannan ai kuskure ne imamu shafi ya fusata sai da wannan tambayar da aka masa to mu ƴan uwa waye mu yaya muke dole mu duba mu gyara wannan fahimta wa qala rabi rabi yace qala shafi wa shafi yana cewa lam asma ahadan nasabtuhu ila al-ilmi aw nasabtuhu al-ammatu ila ilmin ban taba ganin wani wanda na yadda cewa wannan malami bane ko kuma malaman duniya suka ce malami bane sannan kuma aw nasaba nafsuhu ila ilmin ko kuma na ga cewa shi ya yadda cewa shi malami ne yahki khilafan fi anna fardullahi fi anna fardallahi ittiba'u amri rasulillah in kuma ji ya ban taba jin wani wanda na yadda malami bane ko ma mutanen duniya suka ce malami bane ko kuma shi yayi ikrarin cewa shi malami bane ya rawaito wai wani ya saba yuhaka ko kuma an rawaito daga gare shi cewa shi ya saba ya kawo sabanin cewa wajibi na addinin musulunci shine bin annabi Muhammadu wannan ba a saba ba duk musulmi an yi ijma'i akan wannan abin sai dai wanda ba musulmi ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima ba wanda zai yi imani sai ya sallama udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan dole ne mu sallama wa annabi muhammadu wa in tuti'uhu tahtadu wa ati'u allaha wa ati'u ar-rasul wa ma rasulul balagul mubin wannan haka ayoyi suka tabbata mutawatirai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shefi cancanta da abi Allah ya taimake mu Imam Shafi yake cewa wa qala Rabi'u Rabi yace kala Shafi Imam Shafi yana cewa lam asma ahadan bayan ya kawo wannan magana yace wa taslimu li hukmihi sallama wa hukuncin manzo Allah shine wajibi fa inna Allah Allah lam yas'al li ahadin ba'dahu illa ittiba'u babu wani bayan manzo Allah da Allah ya ce wane shi yayi addinin sa inda ya ga dama dole sai ya bi annabi Muhammadu ko waye shi shi yasa anan malamai suka cewa nasaba tana da tasiri amma matukar babu biyayya wannan nasabar fa Allah yana iya watsi da ita mu duba Abi Lahab Abi Lahab babban Annabi Muhammadu ne amma da bai koyi da manzon Allah ba bai sallama manzon Allah ba duk duniya mutawatiri ne mutawatiri ijma'in tarihin duniya ya tabbatar Abu Lahab babban manzon Allah ne balle kai da misali la Allah in ka da alaka da manzon Allah dan wani dan wani baka da ijma'i shi Qur'ani ma ya kawo bayani tabbatar Abi Lahabin wa sabba magana anhu wa kasaba duk Allah ya kawo bayanin shi amma sai da ya saba da Annabi Muhammadu ne Allah ya tauna tsakuwa dan ayatul tsoro shi yasa ba wanda ya kai kula da manzon Allah irin iyalan Annabi Muhammadu duk wanda ya cika iyalin manzon Allah mu duba Shehu Tijjani ya zo zai bar duniya amma abin da yake cewa yana cewa wala ya'malu makra Allah illa al-qaumul khasirun ba wanda ba wanda babu babu wanda zai aminta da makircin Allah sai wanda yake tababbe ma'ana ka cewa aini nagari ne aini dan wani ne aini ina kaza kyakkyawan zato ne yan uwa duk abin da zaka duna kyakkyawan zato ne a ku je in a yi aiki amma Allah shine zai yi hukunci da ayyuka kana kan aiki na gari amma kuma Allah bai karɓa naka ba to kaga wannan kuskure ne musallama wa Allah nabiyya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa annahu la yalzamu qawlu rajulin ba wani maganan wani mutumin da ya zama wajibi ka bi qala illa bi kitabillahi wa sunnati rasulih sai dai in yayi magana da alqur'ani ko hadisin manzo Allah amma kai dan an ce malam wani ya ce ko shi wani ya ce a ba dole bane ka bi sai in yayi muwafaqa da maganan Allah da maganan manzo Allah shi yasa sufaye suka ittifaki ijma'i ne dariku ba wajibi bane idan ka so kai dariƙa wanda ya so man sha attakaza ila rabbihi sabila mustahabbi ne in ka so ka yi shi a matsayin sa na nafila ne ba dole bane ba mazahib ma takalidi ba dole bane ba sai dai kuma fa a irin duba da halin da nafsun ka za ta shiga to kai ne zaka wajabta maka kanka saboda ka san cewa halaka zai dauke ka saboda rashin istiqama a cikin addini Allah ya kiyaye mu to sannan qala illa bi kitab wa annama suwahuma tabi'un lahuma duk abin da ba alqur'ani ba hadisi ba to bin alqur'ani yake da hadisi kowaye shi kowaye in ba qur'ani bane ba hadisi bane to bin alqur'ani yake da hadisi domin ana magana akan qur'ani da hadisi dole zaka ga mutum hankalinka ya tashi in an ce qur'ani ana nufin Allah ne in an ce hadisi ana nufin manzo Allah ne to ko ba ladabi in ana maganan alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wa inna fardallahi alaina abinda Allah ya fardanta mana mu wa alaman ba'dana da wanda suka zo bayan min jal Imam Shafi'i wa qablana da wanda suke da su zo gaban mu shine qubul al khabari ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam karban bayani daga manzon Allah eh anan insha Allah za mu tsaya a wannan babi in Allah ya kai mu sati na gaba za mu da mu ci gaba wanda insha Allah a sauran mu kiris mu shiga jawabi akan abubuwa idan mun gama bayanai akan bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kullum ina gaya ma yan uwa zai wahala ka samu littafi a duniya a yau wanda ya magana a takaice kalam basit jiddan ya tattaro abubuwa masu amfani wajen koyi da sunnan manzo Allah fiye da wannan littafi na Maulana Ibrahim Raf'ul Malam Amar Rafa'a wa Qabada Iktida'an bi Sayyid al-Anam wanda malamai da dama sun tabbatar da wa'innan maganganu akan cewa lallai wannan littafi abin da ya taro abu ne wanda yake wato nadiri ba kowane littafi bane Allah ya yi wannan falalan shi Ibrahim diya haka ne ba don komai ba sai domin a bar komai a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya dace wannan littafi yan uwa mun ji yanda ake riko da manzon Allah da yanda ayi mu suka riko da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda ake tauna tsakuwa dan kowa ya ji tsoro dan ba mu kai aya ba ma ko auduga ba mu kai ba in ana magana manzon Allah ba wani aya ko auduga dukkanin mu kai babu ne da akwai domin shi kadai ne addini wani a cikin mu bai zama komai ba in ka fita a musulunci ma baka ragu ba in ka shiga bata ragu ba bata karu ba domin kai ne ka karu kuma duk wanda ya saba da manzo Allah shi yayi kar annabi sallallahu alaihi wasallam yi Allah kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada kan musulmi baki daya Allah ya ba mu ikon gane wayannan baraka da muke kai shi ruko da manzo Allah shine abin da ya kamace mu baki daya a dan uwanku Muhammad Nasir Sheikh Ado Musa daga nan Bauchi State Nigeria nake cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masha Allah